الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من اتبع a ci gaba da karatunmu na littafin a tafkiratul muta'allimin na ustaz doktor sheikh muhammadu sani umar musa hafizahullahu ta'ala yau muna kwanan wata goma sha tara ga watan zulka'ada alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan a mayu miladiya shekara 2025 za mu tashi a ina at-tawadu'u fi siyari ulama'i salaf haka ne za mu tashi akan tawalu'u a cikin tarihin malamai magabata na kwarai tawalu'u Malam ya ce, Siyaru ulama'i salafi hadihin ummati mali'atun bisuwarin mutanawwi'a ta dullu ala azimi tawadu'ihim la siyama fi babil ilmi والاعتراف بفضل الآخرين وتمييز وتميزهم سير علماء سلف هذه الأمة ما لن يتي تاريهم malaman wannan al'umma magabata mali'atun bi suwarin mutanawwi'a cike tarihin yake da siffofi daban-daban ta dullo ala azimi tawazu'ihim wanda suke nuna girman tawalu'unsu la siyama fi babil ilmi musamman ma a babi na ilimi والاعتراف بفضل الآخرين وتميزهم da kuma yarda da falalar wasu da ficansu. Famin amsilati zalika daga cikin misalan haka, ƙaulu Mu'awiyya ta bin Abi Sufiyan da Ubada ta bin Samit radiyallahu anhuma. Faɗin sahabi Mu'awiyya ibn Abi Sufiyan wa عبادة بن الصامت شما صحابين رضي الله عنهما وقد اعترض عليه عبادة وهو يخطب على المنبر لو كتندا عبادة يمس اعتراضي يمس جارة آه وهو يخطب على المنبر ألو كتن ينا خطبا أكم منبر سي معاوية يتي اكتبسوا العلم من عبادة كنمي علمي daga عباده fa huwa afqahu minni domin ya fi ni fiqhu ya fi ni ilimi akhrajahu at-tabarani ma a'zama hadha tawadu'a malan yace wannan tawalu ya girmama wal id'ana lil haqqi wannan miƙa wuya ga gaskiya ya girmama wal i'tirafa bil fadli wannan yarda da falala yana da yayi ban mamaki wadda'awata ila al-istifadati mimma inda al-akharina mahama kana al-ikhtilaf ma'ahum da kuma kira zuwa ga amfana da abin da yake wajen wasu mahama kana al-ikhtilaf ma'ahum ko yaya sabani yake tare da su wannan yana da ban mamaki wannan duk a cikin mamaki ne tun daga ma idan haka a'azama da iz'ana da li'tirafa da da'awata dukka waɗannan wannan wannan kalimatu ta'ajjubi wa hadha ibrahim ibn yazid an-nakhai al-kufi malam ibrahim an-nakhai gashi nan shi ma al-mutawaffa am 95 ba'da al-hijra al-imam al-hafiz فقيه العراق وأحد الأعلام إبراهيم النخعي الإمام الحافظ وانا الدكتراري إن أنت الحافظ با فالحافظ إلى النينز با ما أنت حافظ ما أنت وانا حافظ نينز ما أكنه ma da cin alkur'ani ayya ayya to su hafiz a wancan lokacin ai wannan hadar qur'anin da yanzu muke tutiya da ita ai su shekara bakwai tara goma ne an gama da ita ba wannan bane karatu ai ba wannan bane karatu haddace hadisai da isnadin su haddar ruwa da ƙwarewa wajen sanin ruwa na hadisi shine hifzi a wancan lokacin gwargwadon tumbatsarka da abin gwargwadon hifzinka amma ƙur'ani kuma ƙur'ani ai laruri ne shi da me za a yi sallah ba shi ne ilimin ba ai al'imam alhafiz imam ɗin mamu yanzu an ce imam mai ake nufi limam masallaci ko ga to al'imam da ma'anar imam ba da ma'anar jan sallah ba alhafiz da ma'anar hafiz ba ma'anar haddar ƙur'ani ba faƙihul iraq faƙihin iraki da iraki take ji da shi wa ahadul a'lam kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malumma da tusar take kaɗawa a duniya ma'a sa'ati da'ira ta ilmihi tare da yalwar farfajiyar iliminsa wa rusuhi fikihihi da kuma zurfin fikihunsa wa kaunihi muftiyan bil kufa fi ayyamihi da kasancewarsa kuma shine mai ba da fatawa ko kasancewarsa mai ba da fatawa a kufa a zamaninsa ya kulu maimunu ibn abi hamza malam maimunu ibn abi hamza yake cewa قال لي إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي ياتي دني لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت ناي مغنى أما دا ناسا مفكا دا بنيبا وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء أتي غاوان زامني da zan zama wai ni ne faƙihin kufa wannan zamani ya yi muni a ce a kufa ni ne malami ya ce zamani ya ɓaci wannan zamani ya yi mun ta halola wata ibrahimu na ka'i fa ibrahimu na ka'i duk almajin musulunci yana da labarinsa in bai san komai a kansa ba ya san sunansa wa hadha qimmatun fi tawadu malam yace wannan kololuwa kenan a tawalu'u wani hayatun fi hazmin nafs kuma ƙarshe kenan wajen ƙanƙan da kai hazm wajen annaqs ƙarshe kenan wajen ƙanƙan da kai wa adamu ru'yati zati da kuma rashin ganin girman zati me ake nufi da zati anan kai kai na uku shu'batu ibn al-hajjaj ibn al-warj al-ataki al-basri shu'batu al-ataki ibn al-hajjaj al-mutawaffa am 160 ba'da al-hijra al-imam al-hafiz amirul mu'minin fi al-hadith kuma muqami muqami ne a ilimin hadisin ma ya kai maqamin amirul mu'minina a hadisi alimu ahli al-basra shi ne gawurtaccen malamin mutan basara wa shaikuha kuma shehinta ahadu jibalil hadisi ɗaya daga cikin duwatsun hadisi eh an ce jabal mun san jabal da dutse ne to amma su ibara ce ta wajen malamin wajen malamin hadisi in sun ce mutum jabal wato ya kai yadda ya kai kamar da dutse yake da tauri baya fasuwa da garaje yake da nauyi baya daukuwa da garaje haka ilimin hadisi eh shi kwangala ne a ilimin hadisi eh in ka kwankasa zaka ji tauri eh ba a ba ba ba ruwa ruwa bane karatun sannan akwai shi da yawa eh wa hamalati sunnati wal asa sannan ɗaya daga cikin kuma maɗauka sunna maɗauka sunna da asar qara'a yawman hadisan wata rana ya karanta hadisi fa qala lahu rajulun khalafaka sufyan sai wani yace masa sai dai sufyanu sauri ya saba maka akan wannan riwayar qala sai yace damagtani ai ghalabtani karin jaye ne damagtani wa hadha ma'anahu wannan ma'anarsa at-taslimu li sufyan ath-thawri shine mika wuya ga sufyan ath-thawri bis-sawabi wal i'tiraf bi khata'i bis-sawabi mika wuya ga sufyan ath-thawri cewa nasa ne daidai wal i'tiraf bi khata'ihi sannan shi kuma ya yarda da kuskurarsa wani ne kawai yace masa sufyan ath-thawri ba haka ya kawo wannan hadisin ba ka saba masa sai ce to nasa ne daidai nawa ne kuskure sai ce nasa ne daidai nawa ne kuskure ba cewa ce ka ce masa ya gyara ba wa mimma yanbaghi an yu'lama malam yace daga abin da ya kamata a sani anna sufyan as-sauri wa shu'bah ibn al-hajjaj da sufyan as-sauri da shu'bah ibn al-hajjaj qarinani abokai ne na nema jama'ahuma talabu wa shuyu nema ya hada su haka mun malamai sun hada su sun zauna tare sun koyi karatu a gaban malamai iri daya wal'adatu qaddarat ala annahu min as-su'ubati bi makani al'ada ta gudana kan cewa yana daga abu mai matukar wahala an yastaslima al-qarinu li qarinihi a ce aboki ya miƙa wuya ya sallama wa abokinsa lima bai na humaminat tanafusi saboda abin da ke tsakaninsu na gata lakin ha'ula kibar sai dai waɗannan manya-manyan malumma kanu ya uddunan ilma dinan su suna lissafa ilimi fa addini ne walaisa majalan lil mubahati ba fage bane na alfahari ko na tutiya wal tafakhur da alfahari wat ta'ali ala al akharin da kuma neman daukaka akan wasu walihadha kana shu'batu ma jalalati qadarihi saboda haka ne ma shi shu'ba tare da girman matsayinsa yusarrihu bi anna sufyan ath-thawri ahfazu minhu shi ma kuma yana sarraha cewa sufyan ath-thawri yana yana sarraha cewa sufyan ath-thawri ya fi shi ya fi shi kaifin hadda jama'a an gane qala waki' ذكر شعبة حديثا عن أبي إسحاق فقال له رجل إن سفيان خالفك فيه فقال دعوه سفيان أحفظ مني وكيء يتي شعبة يا أنبت حديثي دقى أبو إسحاق سي wani ya ce masa inna sufiyana khalafaka fihi sai wani ya ce da shu'ba ai sufiyani ya saba maka a wannan riwaya faƙala sai ce da uhu to ku bar nawa da uhu ba ku bar sufiyanu ba ku bar shi ma'ana ku bar na wajena sufiyanu ahfazu minni sufiyanu ya fi ni kaifin hadda ai da'ahum ila tarki hadithihi ya kiraye su zuwa ga sifar hadisinsa hada ila hadisi sufyan kuma hadisinsa wannan su koma zuwa hadisin sufyan li'annahu yarahu huwa al-mahfuz domin yana ganin na sufyan din shine kiyayayye li yakuna sufyanu ahfaz li kauni sufyan li kauni sufyanu li kauni sufyan ahfaz minhu saboda sufyan ya fi shi ya fi shi kaifin hadda shi a ganinsa saboda tawalu'unsa saboda tawalu'unsa ma anna sufyan as-sauri rahimahullah kana yusammi shu'bata amiral mu'minin fil hadith tare da cewa sufyan as-sauri yana cewa shu'ba amirul mu'minin kun ga shi shu'ba yana cewa sufyan ya fi shi hadda sufyan kuma yana cewa shu'ba amirul mu'minina قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم yana cewa ya'ani fawqal ulama fi zamanihi yana nufin a yana nufin abinan shu'uba fawqal ulama fi zamanihi wato abin da yake nufi da amirul mu'minina shine yana sama da malamai a zamaninsa yana sama da malamai a zamaninsa tare da cewa shi ma sa'ansa ne na nema sa'ansa ne na ɗalibta shi wancan yana girmama shi shi ma wannan yana girmama shi yana girmama wancan wa yunadihi aidan ustazahu sannan haka yana kiransa da malaminsa faqad rawa qutaybah ibn salm ibn qutaybah qala qadimtu al-kufata fa ataitu sufyan ath-thawri fa qala li min ayna anta qultu min ahli al-basra qala ma fa'ala ustaduna shu'bah shi ma sufyan yana cewa shu'ba malam qutaybah ibn salm ibn qutaybah yace qadimtu al-kufata wata ran naje kufa fa ataitu sufyan ath-thawri sai naje wajen malam sufiyanu a majalisi faƙala li min aina anta sai ce mana daga ina kake ƙultu min ahalil basara sai na ce na zo daga mutan basara ƙala sai ce ma fa'ala ustazu na shu'uba ina labarin malamin mu shu'uba ma fa'ala tambayar labari ne a larabci ba me ya aikata ba annabi sallama yana yana yana mizahi wa abu umair ko ya aba umair ma fa'alan nughair mana ina labarin tsuntsun kan nan nughair ina labarin ko a ko a yakin tabuka ma da ya tashi tambayan ka'ab yace ma fa'ala ka'ab ibn malik ka gani ina labarin ka'ab ba me ka'ab ya aikata ba فالرجلان يحسن خلقهما والرجلان بحسن خلقهما وتمام تواضعهما كل منهما يحترم الآخر ويعترف له بالفضل والتقدم رحمهما الله تعالى وأنم باين الله قدابيو وسفيان الثوري بشعبة ابن الحجاج عليهما رحمة الله بحسن خلقهما دكان هالا ينسو وتمام تواضعهما دكر كان كان دكانسو كل منهما يحترم الآخر kowanne cikinsu yana ganin girman ɗan uwansa yana daraja shi wa ya tarifu lahu bil fadli wa taqaddum kuma ya yarda masa da falala da kuma wato ci gaba da falala da gabata rahimahumallahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kayinsu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Kufi al-mutawaffa am 161 fa innahu ma'a kaunihi ahad asatin as-sunnah Sufyan al-Thawri tare da cewa ɗaya ne daga cikin asatin as-sunnah ay uzama wa kubara uzama as-sunnah ɗaya ne daga cikin magawurtattu na hadisi wa min umara'il mu'minina fil hadis kuma ɗaya ne daga cikin amiran mummunai a hadisi fi tabaqatil imam malik wa nuzara'ihi yana tabakar yana mataki daraja irin ta imam malik wa nuzara'ihi da sa'o'insa wa وطبقت شهرته الآفاق شهر شهرس كما واتو تاريفي تاريفي ساسنين دنيا تاريفي ساسنين دنيا وأقبل عليه طلاب الحديث من كل صوب وحدد كو طالبان حديثي sun nuface shi min kulli saubin wa hadabin ai min kulli jihatin min kulli jihatin min jihatil alam saubun wa hadaf shi ne ta ko'ina in kulli fajin anik wa ma'a hada kullihi ja'a an khalaf ibn tamim duk da haka ya zo daga khalaf ibn tamim annahu qala ra'aitu sufyan as-sauri bi makka khalaf yace naga سفيان الثوري أمكة وقد أكثر عليه أصحاب الحديث ناقت لبن حديثي سنتار أكنسا أكثر عليه أصحاب الحديث ɗaliban hadisi sun taru masa sun masa yawa faƙala sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a khafu an ya kuna Allah zayya hadhihi al'umma haitu uttija ila misli ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ina jin tsoron a ce Allah maɗaukakin sarki wato ya yi watsi da wannan al'umma. Ina jin tsoron a ce Allah ya yi ko oho da wannan al'umma yayin da aka zo ana neman irina. Yusuf ya sauri, al'ummar da za an taru a kansa ana karatu, ya ga yadda jama'a suka taru aka yi dandazo ana cincirindo, sai ce anya kuwa anya ku Allah bai watsi da wannan al'ummar ba a ce yanzu ni kamar ya ni ake bukata kuma don lalacewa jama'a an gane amma kun ga wasu so suke su ga an ta an cincirin da suna tara jama'a tuga tana bin su wannan ɗin kuma yakan sa wasu su ji cewa to ashe sun sani ashe sun kai wani lokacin wani alfahari da bugun ƙirjin da zaƙewa da zaƙalƙalewar da wasu daga cikin masu da'awa suke yi baya rasa nasaba da dandazon jama'a da ake gani sai ya ƙara wa mutum kuma wani al'amari mai muni in zuciyarsu Allah ya kiyaye يقول هذا من شدة التواضع ينا فدن haka ne fa saboda tsananin tawalu wa adami ru'yatil fadli lin nafs da rashin ganin wato falalar kai wa illa in ba haka ba fa innal ummata illam tahtat ila amsal sufyan ath-thauri idan al'umma bata bukaci mutum irin sufyan ath-thauri ba fi zamanihi a zamaninsa wa ba'da zamanihi har ma bayan zamanin nasa irin zamaninmu nan fa ilaman ta hataju to wurin wa za a bukata kuma in dai ba bukatun su yana sauri ba amma saboda tawalu'u yana cewa zamani ya lalace yanzu iri na ake sauraro hakkan hallahu ghairu wahidin min al-kibari bi imarati al-mu'min fi al-hadith minhum shu'ba tabbas haqqan tabbas Allahu gairu wahidin ba mutum ɗaya ba ya siffanta shi ai wasafahu ba mutum ɗaya ba ya siffanta shi min kibari min alkibari daga cikin manya-manyan malamai bi imaratul mu'min fil hadith daga cikin manya-manyan malamai ba mutum ɗaya ba su siffanta shi da imarafin mu'minin fil hadis da cewa shi amirul mu'minin fil hadis min kuma shu'uba daga cikinsu akwai shu'uba gwabnu uyaina sufiyan ibn uyaina wa abu asim wa yahya ibn ma'in wa ghairuhum قالوا جميعا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث dukkansu sun ce Sufyanu Sauri Amirul Mu'minin fil hadith Hammar ibn Zaid ibn Dirham al-Basri Hammar ibn Zaid al-Mutawaffa am 100 wa 79 حلاه الحافظ الذهبي بالعلامة الحافظ السبت محدث محدث الوقت الحافظ الذهبي ya siffanta Hamad ibn Zaidin da siffar allama masanin duniya ba wanda ya san duniya ba masani a mataki na duniya alhafiz mahaddaci asabt amintacce wadda ba tuhuma cikin abin da yake faɗa muhaddisul waqt sanan malamin hadisin zamaninsa وقد تتابع النقاد في الثناء عليه والرفع من قدره وحفظه في علم الحديث هكا النقاد وتو من يمن يما لمي ما سبن ديدي wato sun bibiyi yabo a kansa warrafi min qadarihi da kuma ɗaukaka darajarsa wa hifzihi fi ilmin hadith da kuma irin yadda yake da hadda ilimin hadisi min zalika daga cikin irin wannan manya-manyan annukat qala abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi yace a immatun nasi fi zamanihim arba'a malaman mutane a zamanin su guda hudu ne sufyan sauri bil kufa wa malik bil hijaz wal auza'i bil sham وحماد بن زيد بالبصرة kowa ya tare yankinsa wa qala yahya ibn yahya an-naysaburi ma ra'aytu ahadan min ash-shuyukh ahfad min hammad ibn zaid ni ban ga wani cikin malamai wadda yafi hammad ibn zaid wato hadda ba qala al-hafiz adh-dhahabi الإمام الذهبي يتي لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ban san jayayya tsakanin malamai ba dangane da cewa Hammad ibn Zaid min a'immati salaf yana daga cikin manya-manyan malamai magabata wa min atqanil huffazi wa a'dalihim sannan yana daga wato mafi kyautata mafi kyautata kyautata kyautata ilimi mafi kyautuwan ilimi wajen hadda cikin masu hadda kuma mafi adalci wa a'damihim ghalatan kuma mafi a wato mafi wofantuwa daga daga tuntube ala sa'ati ma rawa ala sa'ati ma rawa rahimahullahu ta'ala duk da yawan abin da ya rawaito duk da yawan abin da ya rawaito yana da wato yana da rashin galatsi wa ma'a hadha kullihi yakunu Hammar ibn Zaid rahimahullah wa ma'a hadha kullihi yaqulu Hammar ibn Zaid rahimahullah duk da wannan akan Hamar bin Zaid abinda muka jinna amma kuma yana cewa idza khalafani shu'ba idza khalafani shu'batu fi shay'in taraktuhu idan shu'ba ya saba mini a wani abu na ilimi to na kan bar abin li'annahu kana yukarriru domin shi shu'ba yana maimaitawa ma ubali man khalafani idza wafaqani shu'ba ban damu da duk wanda naji mun saba ba idan dai naji mun yi daidai da shu'ba li'anna shu'bata kana la yarda an yasma' al-hadith marratan saboda shu'ba bai yadda bai ji hadisi sau daya dan haka ya nutsu da shu'ba ya nutsu da kaifin hadda shu'ba ko ya ji sun saba da wani in ya ji sun yi daidai da shu'ba to magana ta kare shi kuma shu'uba in ba ku manta ba shine ya sallama wa Sufyan a hadda fanzur rahimani Allah wa iyaka malai yace ka duba Allah ya muni rahama da kai ila hadal imam ma uluwi ma uluwi ka'abihi fil hizb ka dubi wannan babban malami tare da yalwar ka'ab ne ka'ab ka'ab ba idan sawu ba abin da ake nufi nan ilimi yalwar iliminsa fil hifzi a hadda kaifa ya tawada'u bi nafsihi amama shu'ba ka dubi yanda yake kankan da kai yake kankan da kansa a gaban shu'ba wa yubdi isti'dadan lin-nuzuli ila mutaba'atihi hala wujudil khilafi bainahuma sannan yana bayyana shirya a shirye yake wa yubdi isti'dadan yana bayyana shiryawarsa lin-nuzuli ila mutaba'atihi dan sauka zuwa ya bi shu'ba hala wujudil khilafi bainahuma a duk sa'ilin da aka samu sabani tsakaninsu thumma yubayyinu tamayyuza shu'bata alaihi bi tikrari sama'il hadith sannan kuma yake bayyana wato ficen shu'uba a kansa bi tikrari sama'il hadith ta hanyar maimaita jin hadisi aksara min marra sama da sau daya wa hal yakunu hadha illa liman kana tawadu'u indahu tab'an wa tajiya shin wannan zai yiwu wa hal yakunu hadha shin wannan zai yiwu illa liman kana tawadu'u indahu sai dai ga wanda tawalu'u a wajensa ya zama tsaba'an wa sajiyatan ya zama ɗabi'a tsaba da sajiya duk abu ɗaya ne ɗabi'a al'imamu shafi'i muhammadu ibn idris rahmatullahi ta'ala alaihi almutawafa ammi a cewa arba'a ahadul a'immatul masbu'in imamu shafi ɗaya daga cikin a'imma waɗanda ake biye da su wa wahidun min mujaddidi hadhihi umma ɗaya daga cikin wato waɗanda suka jaddada wannan al'umma wa lam yakun sa'atu ilmihi wa diqqatu fiqhihi wa rusukhuhu fil ilmi mani'an lahu min at-tawadu' ولم يورثه تقدمه في العلم الإعجاب بنفسه أو الإكثار من الدعاوى ولم يكن ساعة علمه ما لا يتي يلور علمنسا ودقة فقهه دزلف فقهنسا ورسوخه في العلم دكما زلفنسا ko tabbatuwarsa a cikin ilimi mani allahu min tawazu wannan bai zam ya hana shi yin tawalu'u ba walam yuwarrisu taqaddumuhu ko walam yurisu taqaddumuhu fil ilmi gabatuwarsa a cikin ilimi kuma bai gadar masa al'ijaba bi nafsihi bai gadar masa wato jiji da kai ba awul iksara min ad-da'awi ko kuma yawan kurari da kuri su wannan abin bai gadar masa yawan kuri ba waƙar tawatarat al'akbaru bi tawazu'ihi fil ilm malam ya ce labarai sun yi tawaturi bi tawazu'ihi fil ilmi dangane da tawalu'un imamu shafi'a ilmi hatta yanzila ila man ta hatahu fa yufidu minhu har ya kai ga imamu shafi'i yana sauka wajen na ƙasa da shi ya amfana da shi wa haza ishaq ibn rahawiya ganin ishaq ibn rahawiya haka ne suka fi so a ce wasu suna cewa rahawaihi sun suna karanta suna cewa rahawaihi amma malamin hadisi sun ce hakikanin sunan rahawiya ne kuma haka aka fi so a ce rahawiya na rahuwa to na uku kenan ko na uku kenan jinjidi kake ne rahuwa kuma a wurin waka ne ai ɗayan biyu ne ko ne masu cewa rahawai rahawaihi ya shahara amma ba shi ne ko kuma rahwiya rahwiya haka sunan yake amma rahu ne rahuwa wani irin mai karantawa da kansa nan ne irin mai karantawa da kansa nan ne ba malami wa huwa min a'immatil hadisi wal fiqh ibn rahwiya almutawaffa am 238 yana daga cikin a'immatul hadith wal fiqh lakinnahu duna shafi'i fi tabaqa sai dai a matsayi na ilimi matakin ilimi yana ƙasar shafi'i faqad wada al-hafiz az-zahabi fi kitabi tazkiyatul huffaz al-imam az-zahabi a cikin littafin tazkiyatul huffaz ya sanya al-imam shafi'i fi tabaqati as-sabi'a al-imam shafi'i yana tabaqa ta bakwai wa wada'a ibn rahwiya fi as-samina sai ya sanya ibn rahuya kuma a tabaka ta takwas muka yanzu tabakatun masu kare ai ai tabakatun sun kare saura tabakatun rakaka Allah rusa sai ya sanya al'imamu shafi yana tabaka ta bakwai al'imam ishaq ibn rahuya yana tabaka ta takwas ya ƙulu ishaq ibn rahuya zakartu shafi'iyya yace nayi muzakara na tattauna da shafi'i ta ilimi faqala sai shafi'i yace law kuntu ahfazu kama tahfazu la ghalabtu ahla ad-dunya yace ta malam isa haka da ina da irin haddarka da na rinjayi duniya mm di shafi'i tare da cewa ibnu rahuya yana kasa da shi a tabaka علق على هذا الحافظ البيهقي بقوله الامام البيهقي ya kasa hakuri akan wannan maganar sai dai mata taliki yace wa haza wannan magana ta imamu shafi'i game da ishaq lianna ishaq al-hanzali kana yahfazuhu ala rasmi ahli al-hadith saboda shi ishaq al-hanzali shine ibn rahuya shine Ishaq al-Hanzali kana yahfazuhu ala rasmi ahli al-hadith shi yana haddace hadisi ne akan wato rubutun malamin hadisi wato yadda littafi yake haka yake bin sai haddace shi wa yasrudu abwabahu sardan kuma yana jero babubbukan ne a jere shi kawai duk ta kan abin da ya bi kawai zai haddace shi kuma ya ɗaukowa daga farkon babi ne sai ya kai bango wa kana la yahtadi ila ma kana yahtadi ilayhi shafi'i sai dai kuma ba shi da masaniya ta irin abin da imamun shafi'i yake da masaniya a kai yahtadi nan na ilimi da sani ba shi da sani ba shi da ido masaniya na zuwa ga abin da shi shafi'i yake da masaniya a kansa mina listin batsi wal fikihi na iya iya zaƙulo hukunce-hukunce da fikihu wa kana shafi'i ya hafazu min alhadisi ma kana ya hataju laihi shi kuma shafi'i sai zama yana haddace hadisi ne iya abin da ke bukata shi wancan yanayi wa haddar ɗiban karan mai hankali shi kuma shafi'i yana haddace iya abin da yake bukata na hadisi wa kana la yastankifu min ar-ruju'i ila ahlihi fi mashtabaha alayhi minhu sai ya zam baya girman kai la yastankifu ay la yastakbiru baya girman kai min ar-ruju'i ila ahlihi ne ya koma zuwa ga ma'abota hadisi fi mashtabaha alayhi minhu cikin duk abin da ya masa rudani a cikin hadisi wa zalika لشدة اتقائه لله عز وجل kuma hakan bai rasa nasaba da tsananin tsoronsa ga Allah mabuwayi madaukaki wa khashyatihi minhu da kuma yadda yake da tsoron Allah sannan yake da tsananin kiyayewa sannan yake da tsoron Allah wa ihtiyatihi li dinihi da kuma wato yadda yake da taka tsantsan addininsa al-Imam Shafi'i kun ga shi al-Hafiz al-Baihaqi ya ya fasa sirrin da da shi ibn rahuya yake nufi da shi imamu shafi'i yake nufi cewa ibn haddada ibn rahuya yake da ita inda shi yake da ita to da yarin jayi duniya to sai albaihaqi yake cewa wato ba abun mamaki bane kenan saboda shi ibn rahuya shi haddacewa duka yake shi kuma shafi'i yana haddace abin da yake bukata ne amma fa idan an koma ta fuskar ma'ana da zurfin fahimta na dalilan to faru ba hamil fiqhin ila man huwa afqahu haka tsakanin su yake ibn rahawiya ya runguma ya haddace amma fa sai ya je shafi'i ya masa bayanin hukuncin abin da ya haddace saboda zurfin ilimin da shafi yake da shi na hukunce-hukunce amma wannan ɗin bai yaudarar da shi ba bai yaudarar da shi ba bai hana shi yaban ibn rahawiya akan haddasa ba bai hana shi kuma wato gibta da kwaɗayin a ce yana da hadda irin ta ibn rahawiya wa mimma yuwaddihu kalam al-baihaqi alaihi rahmatullah daga cikin abin da yake bayyana maganar baihaqi ta fito ta ƙara fitowa fili ita ma ma kana min amrin imamu shafi'i abinda aka rawaito daga al'amarin shi al'imamu shafi'i hinama ya ta'aradu lil imami ahmad wa huwa dunahu fi sinni wa tsabaka yayin da wato ya bujiro wa imamu ahmad ya bujiro wa imamu ahmad batu na ilimi wa huwa dunahu fi sinni wa tsabaka tare da cewa shi imamu ahmad din yana ƙasa da shafi'i wajen shekaru wa tsabaka da kuma wato daraja ta ilimi yana ƙasa da imamu shafi wa ya ƙulu lahu sai yake ce da shi antum a'lamu bil hadisi wa rijali minni imamu shafi'i yace da imamu ahmad antum a'lamu bil hadisi wa rijali minni yace ku kun fi ni sanin hadisi kun fi ni sanin mazan hadisi fa idza kana al hadithu sahihu fa alimuni idan kun ji labarin hadisi ingantacce ku sanashe ni in sha'a ya kunu kufiyan au basariyan au shamiyan me shi in ya ga dama ya zama a kufa in ya ga dama ya zama a basra in ya ga dama ya zama a sham hatta azhaba ilaihi idza kana sahiha har sai na tafi yadda yake na karbo matukar hadisin ingantacce ne in kun ji labari ku gaya min in ji shafi yake gaya wa imamu ahmad ko ba ka ba aya a yanzu kana gaban mutum kana kana kana hura hanci kana ganin kana gaban mutum a ilimi ai ba zai sama kana bukatar abu ba balle har ya baka sallahu ya ce in ka ci karo da shi ka nuna masa shi da ya san komi ina za ka san ma yana bukata amma sai ga imamu shafi yana ce yana ce da imamu ahmad in ka ji labarin hadisi ingantacce saboda wancan lokacin su a lokacin hadisin karbuwa suke a wajen mai shi inda kuma a littafi ka ji labarin hadisi ingantacce ka gaya mun a wajen waye ban damu ba ko ya zama a kufa ko a basara ko a sham zan nika gari na je ni na karbo wa allaka alayhi taqiyuddin as-subki taqiyuddin as-subki yayi ta'aliki akai bai kauli da fadin sa fanzur insafa shafi'i yace ka duba eh ka duba nagarta irin ta al'imamu shafi wa ƙaunahu li Ahmad ka dubi irin maganar da ya faɗa wa imamu Ahmad ta tawalu wa Ahmadu min ashabihi kuma Ahmadin nan fa ɗaya ne daga cikin almajiransa almajiran shafi wa kad qala Ibrahim al-Harbi qala ustazul ustazina Ibrahim al-Harbi yace qala ustazul ustazin malamin malamai ya ce قالوا سكة من هو waye malamin malamai kala sai ce ash-shafi'i sai ce shafi'i shine malamin malamai alaysa huwa ustaz ahmad ibn hanbal ba malamin ahmad ibn hanbal bane mu kuma ahmad ibn hanbal malamin malamin malamai ce amma sai ga shafi'in shi kuma malamin malaman yana ce da ɗalibinsa in ka ji hadisi ingantacce ka gaya mu san je nemo wanzur waffaqaka Allahu li ta'atihi mallan yace ka duba Allah ya maka muwafaka da yi masa da'a ila tawadu'i hadha al-imam ar-rabbani kai dubi zuwa ga kankan da kai na wannan malami ar-rabbani na Allah hatta fi khitabihi ila al-imam Ahmad har maganarsa zuwa ga Imam Ahmad fa yukhatibuhu wa ka'annama yukhatibu man huwa akbaru minhu sinna yana masa magana kamar yana magana da wanda ya fi shi shekaru au ka annahu talmizun yukhatibu shaykhahu wa muallimahu ko kuma kamar shine dalibin yana yin magana da malamin sa mai koya masa yukhatibuhu bi damiril jama'a ka duba yadda yake masa magana da lamirin jama'a wanda yake nuna girmamawa antum a'lamu bil hadith wannan lamirin lamiri ne na girmamawa bai ce ba anta kai an gane ko yana daga cikin lamirin girmamawa wadda na ga mutanen mutanen Nijar a hausarsu ban taɓa jin a zama da na yi da su kwanan nan kwana hudu zuwa biyar ko kwana hudu ne biyar ban ji wani ya yi kuskure ba wajen in yana magana da kai ya sa maka lamirin mufrad ban ji ba ina kiyayewa ina kiyayewa har na bar cikin su su kuma haka su ana magana da kai to lamirin jama'a za a dinga sa maka ku ku me yakon kai ko ko ko ka sai da ce ma ku farko farkon abin har sai nake tsammanin kamar in wani yana mun magana kamar yana nufin ni da ‘yan uwana da muke tafiya tare, har sai da na zo na gane cewa a'a da ni kaɗai ake maganar, amma haka ne suka riga suka saba sun gina kansu akan wannan ladabin. Amma mu aka za ka dubi idan mutum wani ma babansa, yaushe za ka dawo, sai su ce maka yaushe za ku dawo, a kawo muku abinci. a ba ku ruwa wannan naku ne? Haka. To lamirin girmamawa ne, an alamu bil hadisi ne. Imamu Shafi ya ce da Imamu Ahmad, kun fi ni sanin hadisi, ba yana nufin ku kai da ire-irenka ba, kai ɗin yake nufi amma girmamawa ne ce ku. Iza sahha indakum ya ce masa kuma idan sahha indakum in ya inganta wajenku fa qulu lana ga duk wannan lamiri na jama'a ayyana tajidu tawadu'an ka hakaza ina zaka samu kankan da kai kamar haka illa inda haula'ir rabbaniyin sai dai a wajen waɗannan na Allah alladhina ya'rifuna fadla al-ilmi wa fadla ahlihi waɗanda suke sanin falalar ilimi da falalar ma'abutansa وهذا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام 219 واحد من كبار أصحاب ابن عيينة ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran a Sufyan ibn Uyaina Abubakar al-Humaidi ya kulu yana cewa sahibtu shafi'iyya min makkata ila misra na yi abota da shafi'i ta tafiya daga makka zuwa masar fa kuntu astafidu minhu al-masaila na zama ina amfana da matsaloli a wajensa wa kana yastafidu minni hadisa shi kuma yana amfana da hadisi a wajena riwayoyin da bai san su ba ishaq ibn ibrahim ibn rahwiya al-hanzali ishaq ibn rahwiya al-mutawaffa am mi'a wa 38 ahad wa immatul muslimin wa ulama'id-din اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد كما حلاه الحافظ المزي عليه رحمة الله ابن راهوية ɗaya daga cikin malaman musulunci ulama uddin ijtama'a lahu alhadith wal fiqh ya san hadisi ya san fiqh sannan ya gawurta wajen sanin ruwa ya shahara da gaskiya walwara wa zuhudu da kuma kamewa da gudun duniya kama hallahu alhafizul mizzi kamar yadda alhafizul mizzi ya siffanta shi wa yaqulu fihi abubakar ibn khuzaima an-nisaburi ibn khuzaima alaihi rahmatullah yace dangane da ishaq ibn rahuya wallahi law anna ishaq ibn ibrahim al-hanzali kana fi tabi'in la'aƙarru lahu bi hifzihi wa ilmihi wa fiqhihi yace na rantse da Allah da a ce Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ibn Rahawiya kana fi tabi'in ya samu kansa cikin tabi'ai la'aqaru lahu bi hifzihi to da sun tabbatar da da haddasa da iliminsa da fiqhunsa wato ko a cikin tabi'ai ya fito sai yayi sai yayi fice ومع كل هذا العلم الوسيع والفقه الدقيق كان ابن رهوية يقول في تواضع علم رباني مقدما عصريه وقرينه أبا عبيد القاسم بن سلام على نفسه ومع كل هذا العلم ما لا يتكالد دون علم الواسع ميلوى والفقه الدقيق دون فقه من زرفي كان ابن رهوية إسحاق ابن رهوية يكسنتي يقول في تواضع في تواضع علم رباني yana cewa a cikin tawalu'u na ilimi na Allah muqaddiman asariyahu yana mai gabatar da abokin zamaninsa asariyahu wanda suka zamani tare yana gabatar da abokin zamaninsa wa qarinahu abokinsa na shekaru da ilimi aba ubaid alqasim ibn sallam shine abu ubaid alqasim ibn sallam almutawaffa am 224 ala nafsihi yana fifita shi a kansa yana gabatar da shi a kansa yana cewa alhaqqu yuhibbuhu Allah azza wa jalla abu ubaida alqasim ibn sallam afqahu minni wa a'lam ya ce gaskiya Allah yana santa mawayi maɗaukaki to magana ta gaskiya abu ubaid ibn sallam afqahu minni ya fi ni fahimtar addini wa a'lamu kuma ya fi ni ilimin addini bal yadhhabu ila ab'ada min zalika wa ausa ba ma haka ba ya tafi zuwa ga abin da ya fi wannan nisa da faɗi fa yaqulu abu ubaida awsa'una ilman wa aktsaruna adaban وأجمعنا جمعا إنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا سمعه الحسن بن سفيان يقول ذلك الحسن بن سفيان ياجي شي wannan bawan Allah abinan na Ishaq ibn Rahawiya yana cewa yana cewa Abu Ubaid ausa'una ilman abu ubaid ya fi mu yalwar ilimi wa aksaruna adaba kuma ya fi mu yawan tarbiyya da ladabi wa ajma'una jam'an kuma ya fi mu tara karatu ba ajma'una ba ya fi mu kudi ba ba magana kudi yake ba ya fi mu tara karatu inna nahtaju ila abi ubaid muna da bukatuwa zuwa ga abu ubaid a ilimi wa abu ubaid la yahtaju ilaina abubuwan kuma ba abin da zai nema a wajenmu na ilimi fa hal yakunu hadha illa man kana tawadu'u sajiyatahu wa khilqatahu wa man arafa al-ilma wa fadla ahlihi wa hamilihi shin wannan zai yiwu fa hal yakunu hadha shin wannan zai yiwu illa man kana tawadu'u sajiyatahu sai ga wanda tawalu'u ya zame masa dabi'a wa khilqatahu ya zame masa halitta wa man arafa ilma wa fadla ahlihi wa hamilihi kuma sai wanda ya san ilimi kuma ya san falalar ilimi ya san falalar masu ilimi da madauka ilimi al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal shaybani al-imam ahmad ibn hanbal al-mutawaffa am 241 imam ahli sunnati wal jamaa wa ahad al-a'immat al-matbu'in وأحد أساطين الرواية وأئمة الهدى وأئمة الحديث إمام أهل السنة والجماعة sannan ɗaya daga cikin al'immatbu'in ɗaya daga cikin a'imma wadda ake bin su a duniya a'immatul arba'a kenan wa ahadu asatin riwaya kuma ɗaya daga cikin wato manya-manyan riwaya na hadisi uzama ahadu uzama'ir riwaya وأئمة الحديث سئل يوما عن مفردة غريبة في الحديث وترانا أن تنبي إمام أحمد دنغنة وتكلمة baƙuwa a hadisi fa farra min aljawabi sai ya guje wa amsawa wa hala ala ashabi takhassus sai ya mayar da batun zuwa ga ma'abota fanni qala al-maimuni su'ila ahmad ibn hanbal an harfin min gharib al-hadith maimuni yace an tambayi ahmad ibn hanbal dangane da wani harafi wata kalma min gharib al-hadith daga cikin bakin kalmomi da ake samu cikin hadisi faƙala sai ce salu ashabal gharib ku tambayi ma'abota sanin bakin kalmomi ahlul lugha fa inni akrahu an atakallama fi qawli sallama bidhanni fa ukhti'a ina jin ina jin tsoro ina kin nayi magana cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗi zatona na je ne kuskure ya faɗi da tona na je mai kuskure in ji ahmad ɗan hambali da ya fassara wata kalma a hadisi yake ta noke-noke da wannan uzur wanzu rahimaka Allah ka duba Allah ya maka rahama ila hadal imamil jalil zuwa ga wannan wato malami mai girma ma'a sa'ati ilmihi tare da yalwar iliminsa wata makkunihi min alhadis wa ulumihi da kuma yadda ya yadda ya tamakkuni yadda ya zurfi ko ya kafu a hadisi da ulumin hadis lakin lamma su ila an shay'in la ilma lahu bihi dai lokacin da aka tambaye shi game da wani abun da bai sani ba amara ashabahu bi ruju'i ila man ladayhim ilmun bil fanni sai umarci sahabbansa su koma wajen waɗanda suke da masaniya a wannan fanni a wannan fanni na kalmomi وسؤالهم لتنبيسوا وصرح لهم بأنه لا يرضى لنفسه أن يتكلم في أحاديث السلام بظن وتخرص كما يبين cewa shi ba zai yarda ba ba zai yarda wa kansa ba yayi magana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi zannin wa takharrus da zato da kirdado fa aina talabatul ilmi al-yawma ina daliban ilimi yau min tawadu'i hadha al-imam al-kabir in za a kwatanta su da tawalu'un wannan babban malami imamu ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah to ina ga zamu takaita a daidai wannan gabar saboda gurewar lokaci Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله